بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم داربا تيغوتا المحرم هجراتنا دا دبو دا ديوه دا أربعين دا بيار وان ليدا چه دا شاتر غوتا مباكوي ميلادياتنا دا دبو بيو دا إشرين دا أكو za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin akrabul misali muna cikin arraji'a ko yace me la in qala yana magana akan raja'i hanyoyin da mutum zai bi ya miyar da matarsa da abubuwan da in ya faɗa yayi da awan ya mai da matarsa da wayannan hanyoyin zamu ce ta koma shine yace duk mun karanta baya ba yace la amma ba zai zamo raja'i ba in qala man yajibu in annasti in in hannasatni faqad arja'atuha mutumin da zai tafiya man yajibu dinnan man arada an yajiba ne yana son zai yi tafiya ya ce wa matarsa dirran da kika yi abu kaza kin saku kaga taliki kenan ba to talikin nan ai ba zai tabbata ba sai da abin ya tabbata shi kuma ga zai yi tafiya yana tsoron kar ta je ta yi wannan abin ta saku kafin ya dawo ta gama idda kaga shikenan ta kubuce mara sai to kaci ya ce wai in hannasadni ku shaida matata da nace duk ran da ta je unguwa kaza ta saku in ta karye ainihin wannan rantsuwar ta wata aikata abin da ta saku din to faqad irtajatuha haqiqa arja'atuha haqiqa na dawo da ita wai in ta kariyan to ya yi raja'inta, ta ga ya bukin ɗin raja'i, to wannan raja'in bai yi ba, saboda me, saboda raja'i yana buƙatar niyya lokacin yin shi. Shi ko yanzu niyyan nan ba zai yiwu a yi niyya a yi bukin ɗin shi kafin lokacin abin ba, saboda haka wannan raja'i bai yi ba. Kayin ja algadu, faƙaddir ta ja tuha, kawai mutumin da ya ce wai aka ci wani kamai da matarka ya ce to shi kenan in Allah ya kai mu gobe na mai da ita. wai yanzu ba zai maida ita ba amma in Allah ya kai mu gobe niyyar yanzu yayi amma komai sai gobe shi ma bai ba shi ka'idar raja'i a lokacin da zaka yi ya zama akwai niyyar a wannan lokacin wa suddi karfin qiba'il iddati bila yaminin ma amkana to fa ana gaskata mace wajen gama idda ba za ma a rantsar da ita ba ma amkana in dai ta yi da awon abin da zai yi yanzu misali mutum ne ya saki matarsa da ya sake ta ka san yanzu da yawa wayan sun saki mace sai a ce watan ta nawa ya za a ce ta gama idda yanzu wani yana ganin ma an ba a wata uku za a gama ba haka bane in ta yi da awan ta gama idda sai aka buga aka ga cewa zai yiwu ta gama idda ba ruwanmu da al'adanta zai yiwu ta gama idda ko da ya saba al'adanta in dai zai yiwu ta gama idda a wannan da awan da ta yi shi kenan za a gaskata ta misali mutum ya saki matarsa ne da wata ɗaya ana mala abdullahi kamar kuna kwari sai ta horu bata san zaman gidansu bane me kai kana ganin wai sai an yi wajen wata biyu za ka biyar kawai bayan wata ɗaya wani kamar ta kura ya zo wallahi ni yau sai ka mai da mamata me aka bi karfin ka kai dama kana son miyar wan sai ka aika ka ce to yake na buce wance ta dawa ka ce ayya ai yanzu ma mun fara ka muna maganar sadaki da wani sadaki garin ya ni da matar ta ka je ka masa ta kotu aka je wajen alkali da sakin tafiyar wata ɗaya ne ya za a yi ta gama idda alƙali ya kira ta ya kira mata yake ki bayani yadda kika gama idda a wata ɗaya ta ce ranka ya daɗe ya sake ni ran da ya sake ni dama an yi ya da sallan asuba ya sake ni a ranan jini ya zo min da wannan safiyar da jinin ya zo kuma ana nan ana nan can bayan la'asar sai jini ya ɗauke jini nawa jini ɗaya dama shi ka'idan jini ya zamo yawmun aw ba'd yawmin ka ta samu ba'd yawmin tace kuma shikenan ana nan ana nan bayan kwana goma sha biyar ga wata sai kawai wani jini ya zo min jini nawa jini biyu tace kuma shi ma wannan da ya zo da safe bayan la'asar sai ya ɗauke da ya ɗauke kuma ana nan ƙarshen wata kaga an samu kwana goma sha biyar sai jini ya zo dama tana ganin jini shikenan ta gama idda kaga ta gama idda a wata ɗaya kaga amkana alkali tana faɗa ya ce haji aduru zai suka ce ƴan mata kuma duk wannan abuwa yana faruwa shikenan shikenan shi da yana ganin zai hora ta shi ita za ta hora shi shikenan kawai ma amkana kaga yake suddiqar bilahi ne za ka gaska ko rantsuwa ba za a bata ba tunda abin da ta faɗa din zai yi wa ai ita ma ƴar adam ce wa suddi karfin qidal iddati bila yaminin ma amkana in dai tayi dawon abin da zai yi wa bi anna ra'at awwal ad-dami wan qata'a haka ne cikin cewa wai ta ga farkon jinin ne tayi dawon ta gama idda wan qata'a sai ainihin jinin ya yanke to shi ma anan a wannan kaulin ya nuna za a gaskata ta amma akwai akwal wanda suka nuna cewa ba za a gaskata ta misali mace ce mijinta ya sake ta yazo zai yi raja'i ta ce ta gama idda da ta ce ta gama idda dama mun ce ai suddi karma amkana ko ta ce ta gama idda to da ta ce ta gama idda sai daga baya ta zo ta ce ni iddan nan fa da nace na gama ban gama ba me dalili ta ce ai jini yana zuwa ya zo ya yi raja'in na ce na gama idda kuma jinin take ɗauke shi ko ka san jinin idda mun ce dole sai ya yau mun au babu yau mai shi ko wannan farkon jinin da ya ɗauke kaga bai nuna gama idda ba to wannan a nan kaulin za a gaskata ta duk da akwai akwal din da suka ce ba za a gaskata ta ba wala yultabatu li takzibiha nafsiha ba za a waiwaya zuwa ga ƙaryata kanta da ta yi ba misali ta ce ta gama idda ta yi bayani na abin da zai yi alkali ya tabbatar da ta gama idda babu zancen raja'i ta halitta ga mazaje daga baya sai ta zo ta ce wallahi abin da ta faɗa ƙarya ne ba za a saurare ta bayan riga an yi hukunci dan kawai za mu tume ta da cewa ta yi nadama ne tana son komawa gidan mijinta kuma nan walau saddaka hanni sa'u ko da mata sun gaskata ta ta zo ta yi da'awan ta gama idda an tabbatar da ta gama idda sai daga baya ta zo ta ce gaskiya da awon da nayi fa ƙarya ne ban gama idda ba sai mata suka ce ai mu dama abin da ta faɗa na cewa wai ta haihu ne ta gama iddan ba alaman haihu a tattare da ita ko kuma ran da ta ce ta yi jini din mu bamu ga alaman je duk wannan ba zai amfani ba in je ta zo ta yi da awon ta gama idda abin da ta yi da awon nan muka ga zai yiwu aka tabbatar to shikenan ko daga baya ta zo ta ƙaryata kanta ba za a saurare ta ba wala yultafatu litakzibiha nafsiha walau saddaqa nisa'u kenan warajiyatu matar da mijinta ya sake ta shika raja'i hukuncinta kan zaujati kamar hukuncin matarsa ce ta gida can yana cewa wahiya zaujatu ma damar fi hiddati kaga babban abin da muka rasa yanzu wai daga ka saki mace kokarin ta ma ka kore ta a gidan ka kawo ta to fa duk hukunci na matarka ta aure tana tare da wannan hukuncin kadai illa bil istimta sai dai wajen jin daɗi da ita ne ba da niyyar raja'i ba ba zai yi ka ji daɗi da ita ba wal kalwati hakanan kaɗaita ba zai yi ka kaɗaita da ita ba tunda yanzu ai ka sake ta wal akli ma'aha da cin abinci tare da ita duka in dai ba da niyyar raja'i bane ba za ka yi ba amma ban da wannan wajen ci wajen sha wajen sutura wajen kwana da duk abin da ainihin miji zai wa mace ɗawainiya na wajibi ya waje ba akan ka dole ka mata shi yasa ma Allah yake cewa fattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutin la yakhrujuna Allah yake min buyutin da gidansu gidanka ne amma yau aka ce nata kar ka fidda ita a gidanta saboda haka zalunci ne ka fidda ita ita ma kuma sabon Allah ne ta fita eh kaga yanzu duka biyun ana yi yanzu misali mutum ya saki mace aka ce aji ya ki hakuri ki gama ni din ya za a maki na in zauna a gidan shi to ita ma laifi ne sai kuma zo man rabiu tunda yanzu kaga fa Allah ne ka ce dan me wallahi ta fita kai ma laifi ne dole ne ka bar ta a gida ita ma dole ne ta zauna eh to sai ma to sai ma kuma yanzu kuma su mala Abdullahi kuna gani sai ku shiru an zo ga shi nan ya saki mata a kamata ku samu wani kungiya mai kauri ma duk wanda ya haka a hukunta shi eh yawwa an je kotun suna yawwa to ka gani eh to ka gani ka gani yawwa to ka gani ka gani daidai ne wannan kwarai kuwa daidai ne ai hukuncin Allah ne daidai ne kwarai kuwa walau mata zaujuwa ba da sanatin to yau da mutum zai saki matarsa bayan shekara walau mata zaujuwa yau da mijinta zai mutu ba da sanatin bayan ya sake ta da shekara fakalar sai ta zo ta ce to falamtan kadi ina cikin gado idda bai kare ba kaga mun ci ai wayya zaujatu ma da fi iddati ya sake ta shika da ja'i yau shekara guda da sakanta sai ya kwanta dama sai ta zo ta ce fa bata gama idda ba kaga in ya tabbata bata gama ba dole za ta yi takaba za ta ci gado wai ya gairu murji'in sai muka duba to meye dalilin rashin gama iddan tana shayarwa ne sai aka ce ba ta shayarwa kasan shayarwa yana tsayar da idda yana tsayar da ainihin jinin jinin haila wa maridatin ko ba marashin lafiya wace aka ce ba ta da lafiya ne aka ce lafiyan ta kalau to lam tusaddaq ba za a gaskata ta ba saboda in dai lafiya kalau ba shayarwa take ba a al'ada ai mace ba zai wuce shekara ba ta gama idda ba illa iza kanat tuzhiruhu yace inda za a gaskata ta sai dai idan ta kasance tuzhiruhu ta bayyana abin tinkan ya rasu tinkan ya rasu dama bayan ya sake ta da kaman wata hudu ko wata biyar ta zo ta yi dawa ta ce to fa ni idda ta ban fa gama ba saboda bana jinin nawa ga yadda yake zuwa bayan wata uku hudu sannan jini ɗaya yake zuwa min duk jama'a sun ji ta zo ta bayyana to yanzu bayan ya mutu in ta zo ta yi da'awa wannan za a gaskata ta wa illa yace amma idan tana shayarwa ko kuma ainihin mara lahiya ce ta zo ta yi da'awan bata gama idda ba to suddika za a gaskata ta yanzu misali mutum ne ya saki matarsa da ɗanyen goyo yana da mata hudu ne sai wai yana so ya canza ɗaya kawai da ɗanyen goyo sai maka mata shika to fa aiki ya same shi ko shekara biyun za ta yi ba shi ba yin aure dole sai ta gama idda Kwarai kuwa sai ta idda kuma dole tun da ita mai jini ce da jini za ta yi idda Kwarai dole sai ko ka yi haƙuri ta gama shayarwa ko kuma karɓi ɗan abawa mai shayarwa don ta yi jini amma ba wata hanyar da za ta gama idda ba ta yi jini ba Kwarai kuwa eh kamar ya hanawa eh shi ma akwai doka an kana karantawa fiqhu duk mutumin da ya saki mace tana shayarwa sai jinin ta ya dauke domin wannan jinin ta ya ki zuwa domin wannan shayarwan shi kuma yana so yayi aure in ya maka ta kotu alkali zai hukunta cire dan a bawa mai shayarwa dan ta samu ta yi jini akwai wannan hukuncin dole eh ga saboda haƙƙinsa ne shi ma haƙƙin ta tokare shi kuma akwai hanyar da za a kawar da wannan tokare me hanyar shine a dauki dan a bayar shayarwa an ba da shi shayarwa sai jini ya sauka ta ga jini uku sai je aurensa amma babu wannan jinin ya je aure babu dama duk ina jin zamu karanta lo wahala bar fi ma dunal ami amma idan bai kai shekara ba da mutuwa bai kai shekara da shi kanta ba sai mijin ya mutu kaman wata hudu ko wata biyar sai ta zo ta yi da'awan bata gama idda ba to halafat yanzu a nan za ta rantse ne a kan akan bata gama ba shi ma rantsuwan in tuhimat idan ana tuhuman ƙarya ta yi sai ta rantse a tabbatar da bata gama idda ba wani dibal ishad an so kafa shaida wajen dawo da mata idan mutum zai yi raja'i mustahabi ne ya sa shaidu saboda kar a rika tuhuman shi da cewa matar da ya saka kuma yana jinta wa asabat mammana allahu duk wacce ta hana kanta lahu domin shaidin asabat ta dace ta yi daidai ya zo ya ce ya mai da ita bayan da ya sake ta sai da ya ce ya mai da ita ya zo gida sai ta kulle gidan ha wance bude ta ce to waye san ka mai da ni dole sai jama'a sun sani to yanzu asabat ta dace ba zai ce to shaidun dole ne ta ce ba dole ba ne amma ni dan a fita zargi dole sai ka tara mutane ka tabbatar da ka mai da ni wa shahadatul wali adamun to shaidawan waliyinta wai to ba na ji na gaya baban ki ta ce to baba na zai zama shaida bayan shine alwali yawa shaidan uba ko waliyinta din wannan adamun babu shi dole sai an samu wasu daban sun zo sun ba da shaida wal mut'atu kuma ana so idan mutum ya saki mace ya ji yadda ita daɗi bi qadri halihi gurgudan halin shi alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu ah me ne yake cewa yawa mutan bil ma'ruf haqqan alal muttaqin ko alal muhsinin to shi wannan jiyarwan daɗin ka ji badal iddati bayan ta gama idda dama ba za ka kore ta a gidanka ba ka sake ta tana gidanka kana cefa ne kana komai kana aikawa gidan ne ba za ka shiga ba in ta gama idda ta ga shi kenan an rabu sai ka ɗan ɗauko kamar ɗan dubu ɗari uku sai ka ba ta kace ga wannan kuma don hutar zuciya ƙwarai ku a to wani wani yanzu ɗari uku ma ya yi kaɗan da yake bi ƙadari hali alal musu ya ƙadaru ya ce yanzu misali mutumin da biliyoniya ne dubu ɗari uku ne a wajensa ai zai ta ce a miyar masa indiya ɗari uku ne nawa hajiya ta ce wallahi miliyan biyar zai bayar ƙwarai kuwa saboda eh biyar ma ya kaɗan biliyan fa ma rabi biliyan fa to ka zai gida gida za ma ta jari ƙwarai a yanzu malam akwai wanda ba biliyoniyan ba ma yana ba wa matarsa gida in ya sake ta wanda kuma gidan ya fi na miliyan biyar ɗin zai sake ta ki yi haƙuri ba komai kuma gidan nan na mallaka miki har abada tana nan a matarsa ce ya sake ta kuma ya mallaka mata gida eh mutuncin shi ne mana sosai ma eh eh to kaji ma sosai saboda haka alal musi qadruhu alal muqtir qadruhu bi qadri hadi ba'da al iddati bayan ta gama idda dan anan liraji yace idan idan shi karaje ne ba a wannan mutan sai bayan ta gama idda saboda me saboda in kan ta gama idda ka dauka ka bata kaga bata tunanin za a koma saboda haka ka bari sai an gama idda ta tabbatar da cewa yanzu kam an samu ainihin nisanta babu kome sai ka ɗauki abun futan zuciya sai ka bata kaga shi kan mace din shi ma wani kanin aure ne mutane ba su sani bane sun dauka kawai kai dama yanzu ma zaka sake ta ka tafi ai shi kan shi ma an zaka bi ka'idojin shi shi ma bai kasa wani karamin auren ba in me in me wannan wani abu ne daban yanzu sakin ta da kai din ba ga mace za ta cikuwe mutum sai ka san kana sakanta ko ya ga ta kama kuka ba saboda haka wannan bacin ran ne shika muke magana wancan abin da ya faru tsakaninka da ita wannan kuma wani abu ne daban. To ka gani? Yawwa. Ka gane? Shi ne ya ce an warasa ya kai ko magadanta ma za a bawa. Ka sake ta kan ta gama idda sai ta rasu. Yanzu tana rasuwa sai ka ɗauko abu. Ah, to in ka bata wa zai gada ba, su za su gada ba? Saboda haka yanzu ita ma sai ka ba ainihin magadanta. Saboda kar su ce, oh yanzu don wance ta rasu shi kenan wani zai watsar da mu a'a ajiya ga gidan nan na Abuja ku je ku rike shi kenan. ka kulli mudallaqatin fi nikahin lazimin kaman dukkan matar da ta zamo a bar sakewa ma'ana duk matar da mijinta ya sake ta fi nikahin lazimin a cikin aure mai lizimta ka san akwai auren da sahihi ne amma ba lazimi bane irin wannan dan an zo an yi shika an bata babu jerwa daɗi la fassa auren da kuma babu ɓatawa dama ba a ce auren za a ɓata shi ba amma idan auren dama ɓatacce ne wanda in shari'a ta ji za ta ɓata shi ko kabla dukuri ko ba da hu to irin wannan in an ɓata babu wani hutar zuciya dama auren ɓatacce ne amma ba wajen ɓatawan ligairi raza'in in ba domin shayarwa za a ɓata ba amma misali ya aure ta aure na ainihin soyayya sosai aka yi aure ana zaman aure lafiya lafiya kawai sai wata mata ta zo waje ya dudu mai bura ta ce ni ba na ji an ce wani da wani sun yi aure ba ta ce wannan ai ƴaƴana ne ya aka yi ta ce shi kan wannan ba dan gidan wance bane eh aje a tambaye ki a timar ban shayar da shi ba ita ma wannan ba wance ban shayar da ita aka zo aka tabbatar da hakika ta shayar da su kaga wa akhawatu kun minar raba'a yazo ko kaga dole za a raba wannan auren to yanzu irin wannan an raba ana so ya je da ita dadi tunda yanzu ai kaga dole ita akwai bacin rai da za ta gamu da shi no shi ne ya kamata ma ya kara mata saboda ita yanzu wannan ai wani dalili ne kawai yasa aka bata auren kaga ba bacin rai ba ainihin abin nan illa al-muqtalata sai dai da yace a fi nikahin lazimin yace sai dai wacce ta bada kul'i ita ta nemi shikan har ta biya kuɗin ƙiyayya to miye ɓacin ran da har sai an jiyar da ita daɗi yawwa wannan ba za a bata komai ba wa man dulliqar qamlal bina'i fi tasmiyati haka nan da wanda aka sake ta kafin ai kwanan aure fi tasmiyati ai fi nikahi tasmiyati a cikin auren da aka ambaci ka san akwai nikahu tafwid akwai nikahu tasmiya ba nikahu tafwid idan mutum yayi aure ba ambaci sadaki ba sai kuma kan yayi kwanan aure ya sake ta kaga bata ci komai ba to irin wannan dole zai je da ita daɗi ana buƙatar ya je da ita daɗi amma ya ambaci kuɗin sadakin kafin kwanan aure ya sake ta yi ta ci rabi ko to tunda ta ci wannan rabin kuma duba za ce ɗauko wani kuɗi ya bata ba wal mubawwadi laha hakanan da wanda duk wannan yana cire ma fa wanda ba a jiyar da su daɗi wal mubawwadi laha da wanda aka sheka mata igiyan aurenta a hannunta in ma tawkilan au takhiran au me ɗaya توكيلا او تخييرا او يو او تمليكا ya mallaka mata igiyan aure ta saki kanta ya wakilta ta auren ta tace ta sake ko kuma an ba ta zabin ta zabi zama da mijin ko ta zabi kanta tace ta zabi kanta duk ba mun karanta baya ba to a duk irin wannan tunda ai kaga shikan ya fito ta wajen ta ne babu wani jiyarwa dadi wal muktaratu li itiqiha da kuma wacce ta zabi kanta dan yanta ta an yanta ta mijinta bawa ta ce ba ta zan zama da shi aka raba auren shi ma ba jiyarwa daɗi auli aibi ko domin aibin mijin mijin ya gamu da matsala aka ce ba ta so za a raba ta ce ba ta so aka raba shi ma ba jiyarwa daɗi alhamdulillah